الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بركة للتافن الآج الرومية على طريق السؤال والجواب مع الإعراب نا الشيخ عبد القادر نور الدين البسكري كو البسكري wanda wannan shine karatu na sha shida mun tsaya ina jin shafi na hamsin da biyu za mu tashi a farkon shafi na hamsin da uku babul awamil dakhilati ala al-mubtada'i wal khabari wannan babi zai bayani akan ma'aikata masu shiga ga mubtada da kuma labari an yi bayani akan al-mubtada da al-khabar to za a yi bayani akan wasu al-awamil jam'u amil waɗanda suke sabbaba wani hukunci na li'irabi ga shi mubtada da labari sai su canza su daga asalinsu da aka san su da shi su'alun tambaya ma hiya al'awamilu dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabar menene al'awamil masu shiga ga mubtada da labari jawab amsa al'awamilu dakhilatu 'ala al-mubtada'i wal khabari thalathatu aqsamin to kashi uku ne na farko muna da kana wa akhawatuha kana da ‘yan uwanta wasani na biyu inna wa akhawatuha akwai inna da ‘yan uwanta wasalisu na uku zanna wa akhawatuha akwai zanna da ‘yan uwanta to ‘yan uwansu nan da ake nufi ana nufin ‘yan uwansu ta fuskar aiki aiki da za su haifar ga shi mubtada'in la labari shake nufi da ‘yan uwan nasu su'alun tambaya ma za tusamma aidan hazihil awamilu to me ake kiran wa'yannan al'awamil da shi banda al'awamil to suna da wani suna jawab amsa al'awamilu da khilatu ala al-mubtada'i wal khabari su waɗannan ma'aikata masu shiga ga mubtada da labari tusamma aidon bin nawasikh to ana kiransu da annawasikh jam'u nasikhin me yasa li'annaha tansahu saboda suna gusarwa ai tuzilu wa tubtilu suna gusarwa suna ɓata hukumar mubtada wal khabari hukuncin da mubtada yake da shi na yin raf'a da kuma hukuncin labari da yake da shi shi ma na yi masa rafa'a dama al-mubtada'u marfu'un shi ma al-khabaru marfu'un to su waɗannan annawasikh wannan hukuncin suke canzawa sai su kawo musu sabon hukunci shine huwa raf'u wal awamilu jam'u amilin in an ce awamil jam'i ne na amil wa huwa ma yujibu shine abin da yake wajabtawa ma'ana yake tabbatarwa an yakuna an ya kuna akhirul kalimati ala wajihin maksusin cewa ƙarshen kalma ya kasance bisa ga wata fuska keɓantacciya min al'irabi na al'irabi to wannan shi ne wa amilatil kalimatu fi fil kalimati haka akan ce kalima ta yi aiki a cikin wata kalma ai ta'malu amalan tana aiki aiki idza ahdasat fiha naw'an min al-i'rabi in tas farar da wani nau'i na li'irabi gare ta wa qadisa baka mal yace bayani ya gabata annal i'raba cewa abinda ake nufi da li'irabi huwa at-taghayyiru alladhi yakunu fi akhiril kalimati wa huwa al-harfu al-akhir a li'irabi shine canzawar wato canzawa wanda yake kasancewa a ƙarshen kalma ƙarshen kalma ɗin wa huwa harful akhiru ana nufin harafi na ƙarshe ba harafin farko ko na tsakiya ba na ƙarshe shine hukuncin lirabi yake hawa kansa su'alun tambaya ma huwa amalu kana wa akhwatiha wa kam hiya menene aikin kana da aikin yan uwanta kuma kana din da yan uwanta su nawa ne kana wa akhwatuha kana da yan uwanta tarfa'ul mubtada tana yin raf'a ga mubtada wa tansibul khabara tana yin nasaba ga labari fatuzilu anil mubtada'i raf'ahu tana gusar da raf'an mubtada al'awwal na farko raf'ansa na farko wa tuhdisu sai ta farar wa taj'alu lahu raf'an jadidan ta sanya masa wani sabon raf'a wa yusamma al-mubtada'u ismaha ana kiran mubtada ya zamo suna ga ita kana din ko nasikh din watan sibul khabara tana yin nasba ga labari fa yusamma sai a kira shi da khabara ha labarinta wal muradu bil akhawati abinda ake nufi da yan uwa wa hiya jam'u ukhtin jam'i ne na ukht ai an nazair wal ashbahu wato tsare kun juna waɗanda suka yi kama da juna wa hadha al qismu to wannan kason salasata ashara fi'ilan yana nufin kana wato fi'ili goma sha uku ne wahiya kana akwai kana wa amsa wa asbaha wa abha wa zalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa manfakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama to wannan su ake kira kana da ‘yan uwanta. Fata ƙulu matsalan kana faɗa ga misali, kana zaidun ƙa'iman, zaidu ya kasance a tsaye. Kaga asali zaidun ƙa'imun, eh? To, amma da kasa kana, to wannan ruf'an da kake gani a yanzu ga shi zaidu ba ta farko ba ce, sabuwar rufu'a ne da kana ɗin ta zo da shi. ƙa'iman ɗin nan shi kuma ka shi mansubun wanda a farkonsa marfu'un ne to wannan nasban duk kana ita ta zo da nasaba ɗin kuma ita ta zo da waccan rafa'a ga mubtada ɗin wa amsa amrun amrun ya maraita musafirin yana matafi to haka amru ɗin nan asalinsa amrun musafirun amru matafi ne to amma da amsa ta shigo sai amru ya ɗauki wani sabon raf'a musafirin shi kuma ya ɗauki nasba to shi ne an ɗin da aka ce suna yi gusar da hukuncin farko su zo da sabon hukunci wa asbahal bardu shadidan sanyi ya zamo ya waye gari yana mai tsanani to haka shi ma hukunci yake wa abu hattil mizu na shiɓan ɗalibi ya yi hantsi yana mai nishaɗi wa zalla bakarun sa'iran bakaru ya yi ne yana mai tafiya wa ba ta zaidun sahiran zaidu ya kwana yana a falke ba mai bacci ba wa tsara tsinu ibriƙan yumɓu na laka ya zamo wato shantali e, ko kuma ka ce wato buta wa huwa ina'un shi ibriku ɗin nan wani ƙwarya ne ko kwano ko wani buta min khazaf ana yin shi da laka ai ana nufin wato tsinin mashwiyin wato laka wanda aka ƙona shi finnari da wuta wa galibuhu mafi rinjayensa an ya kuna min ma'adinin ya zamo daga an tono shi ne daga ma'adini e, wurin da ake tonon gol da sauransu walaisal waladu ga'iban yaro bai zamo a fake ba wa ma zala aliyun fadilan aliyu bai gushe ba yana mai falala wa man fakkal khairu mamduhan alkhairi bai gushe ba yana abin yabo wa ma fati a zaidun muhsinan zaidu bai gushe ba yana mai kyautatawa ai fa'ilan lil khairi yana mai aikata alkhairi wa ma bari hal ismu makaruhan zunubi bai gushe ba yana abin kyama wala azhabu ba zan tafi ba ma damal matsaru nazilin matuƙar ruwan sama yana sauka wa haka za to haka dai za ka yi ta saka su a cikin misali to wa haka za ma ta sarrafa min haka abin da ya jujjuya daga gare ta ka juya shi daga madin zuwa ko mudari'i ko masdari fa innahu ya'malu amala madihi to zai yi aiki kamar yadda madi ɗinsa ya yi aiki fana ƙulu muna faɗa fi ma ta sarrafa min kana cikin abin da ya jujjuya daga fi'ilin kana mu ce ya kunu e ya kunu to zaka ce zaidun hadiran kamar yadda zaka ce kana zaidun hadiran to haka in ka juyar da kana din kamar yadda shi mudari ka ce ya kunu to duk dai za ta yi aiki wa kun ko kamar yadda ita umarni kun sabiran ai kun anta sabiran ka zamo kai mai haƙuri e akwai anta za ka ƙaddara shi wa ajibtu na yi mamaki min kauni zaidin jahilan na yi mamakin ya aka yi zaida ya zamo jahili to kaga kaunu masdari ne amma kuma gashi ta yi aiki kenan ba dole sai in kaga lafazin kana da ma'anan madi ba duk yadda aka juya ta to za ta yi raf'a ga mubtada ta yi nasaba ga labari su'alun tambaya ma hiya ma'ani hadhihi al-af'ali menene ma'anonin wa'annan ayyukan da suka gabata na kana da yan uwanta kana ita kana tufidu ittisaf al-mubtada'i bil khabar fi zaman al-madi ma al-inqita' ita kana tana fa'idantar da cewa labari ya mubtada ya sifanta da labari a zamanin da ya riga ya wuce ma al-inqita' amma fa kuma wannan siffantuwan kuma ya yanke ba abu ne wanda yake ya dawwama ba ai adamu dawami shine rashin ci gaban wanzuwar wannan sifaɗin na hau misali kana shaikhu shaban tsoho ya zamo saurayi gaba gaba yau to ka gani ana nufin ba wai ya ci gaba da zama saurayi ba ne mana duk inda haga tsoho to a baya sai da ya zamo saurayi daga baya samartakar ta wuce sai yawwa to yankewar samartakar to shi yake magana da cewa wannan siba ɗin takan yanke wani daga cikin ma'anonin kana yawwa kamar ka ce misali kana zaidun aliman zaidu ya zamo malami to ai kaga an yi lokacin da shi ba malami ba ne an yi lokacin da ɗalibi ne don dole sai ka yi ɗalibta sannan ka shiga ajin malanta ba zai yi haka kawai kai ka samu kanka a matsayin malami ba eh to wannan ya daga cikin ma'anonin kana siffantuwa da labari amma kuma labarin ya yanke wani zubin au ma'alistimirari daga wadda wami daga cikin ma'anarta kuma akwai inda kana za ta zo amma kuma wannan sifan kuma ya doge ya dawwama ba tare da ya yanke ba shi ba ana samu na misali ka ce kana rabbuka kadira ubangijinka bai gushe ba yana mai iko kagana ai ana nufin annahu la yazalu qadiran eh Allah bai taba gushewa ba yana mai iko hmm? to wannan shine irin su kana kana din nan da zaka ji an ce kana Allahu kaza wa kana Allahu kaza to duk a wannan babin ne eh an gane eh to shi yasa as-suyuti a alfiyarsa ta nahau alfarida yake cewa wara da fat kana kasiran lam yazal so tari kana za ta zo da ma'anar lam yazal abu bai gushe ba bai gushe ba ma'ana ya dawwama eh to yana magana a wannan babin musamman an ka jingina ta ga Allah subhanahu wata'ala to shine irin su suna nan da yawa a ƙur'ani faƙuduratuhu mustamirratun da'imatun saboda haka ikon Allah mai dogewa ne bai taɓa yankewa ba in ma ka ce akwai lokacin da ya yanke to wannan zai fitar da kai musulunci latan katsayo ba ta yankewa to kaga kenan kana daga cikin ma'anoninta shine ya kawo maka guda biyu alistimraru wad dawam hmm? haka akwai kuma alittisafu bil khabari fi zaman al madi ma al inqita eh to zaka kalli siyaki ne to shi yasa ba duk inda kaga kana da ma'ana ɗaya zaka fassara ta ba an gane yawa kamar nan kana rabbuka kadira ba za ka ce ubangijinka ya kasance mai iko ba in ka ce ya kasance kenan an yi lokacin da bai zamo ba sai dai ka ce bai gushe ba shine ma'anar wara da fatka na kasiran lam yazal da shi asuyuɗi ya faɗa wa amsa amsa yumsi shi kuma yufidu tisafasmiha yana fa'idantar da siffantuwar sunanta wa huwal mubtada shi ne mubtada fil asli a asali bi khabari hada labarin ta fil masa'i cewa abin ya faru ne da yamma an gani cewa mubtada ɗinta wato sunanta kenan daga baya to ya siffanta da labarinta da yamma wa huwa al'ashiyatu shine yamma an gane yawwa kamar can misali da ce wa amsa amrun musafiran eh amru ya mareta yana matafi kaga banda dare banda kuma safiya a'a kawai tafiyan da amrin yayi ta taƙaita ne iya yamma to shine abinda amsa take fa'idantarwa wa asbaha yusbihu shi kuma yufidu ittisafal lismi bil khabari fi sabahi shi kuma yana fa'idantar da cewa sunan ya siffanta da labari amma da safe kamar can da yace wa asbaha al bardu shadidan eh sanyi ya waye gari yana mai tsanani kaga wannan banda yini eh yinin kenan ba a samu sanyi mai tsanani ba to haka ya ce wa abuha ko yabuha yufidu tisafa al-ismi bil khabari fi duha shi kuma yana fa'idantar da cewa sunan ya siffanta da labari a lokacin walaha hantsi eh abin ya zamo da hantsi aka yi shi kamar can wa adhat tilmizu da shitan eh sai ka ce yayi hantsi yana mai nishadi wa bata yabitu yufidu ittisafal lism bil khabari wa qatal bayati wa huwa al-lailu shi kuma yana fa'idatar da cewa sunan ya siffanta da labari a lokacin bacci da daddare kamar da ya ce wa bata zaidun sahiran wa waznuhu fa'ala ya fa'ilu wazaninsa fa'ala ya fa'ilu ne ba ta ya bitu eh wa amma bata ya batan bata ya batan min babi fa'ila ya fa'alu kata iba ya ta'abu to akwai wani fi'ilin kuma na bata ya batan eh na bata ya bata shi yana wazanin fa'ila ya fa'alu ne mudari'insa ya fa'alu ne an gane madinsa kuma fa'ila ne saɓanin wancan bata ya bitu na abin nan mm. wa fariha ya farahu to wannan shi ne falugatun da'ifatun wato luga ce mai rauni luga ce mai rauni ya zo bisa ga wato ma'aunin fariha ya farahu shi fa'ala ya fa'ilu ɗin nan a ce kuma ya zo abin nan bayata ya bayatu ko kuma bata ya bitu ana nufin fa'ala ana nufin fa'ila ya fa'alu to luga ce mai rauni wasare ya siru ya dulla ala sairura shi kuma yana nuni kan zamowar wani abu juyewar wani abu zuwa ga wata sifa wahiya ita ce tahawulul lismi tahawulul lismi min halatihi ila alhalati allati yadullu alaiha alkhabar wato abu ya jirkice daga halinsa zuwa wani hali فالطين في المثال المذكور سابقا تحول وانتقل من حالته الطينية إلى كونه صار إبريقا بالصنع على يد فخاري مثلا kaga shi ibrik da aka ce tsinu ibrikan ɗin da aka ambata laka ya zamo shantali ko ya zamo buta to ai za ka ga an samu juyewar laka ko eh an samu intikali daga zamuwar laka zuwa zamuwarsa ibrikan ta hanyar aiki shine bisuni alayadi fakhariyin ga hannun wanda yake wato yana ainihin sassaƙa su mm, yana kasko da tukane da sauransu masalan walaisa shi kuma laisa yufidu na fayil khabari yana fa'idantar da kore labari anin lismi fi waqtil hali ga suna a lokacin da ake magana yani fi zamanin hadar a lokacin da ya halarto wa zala ya zalu wan fakka yanfakku wa fati'a yafta'u ko yafti'u wa bariha yabrahu wa dama yadumu to waɗannan gaba ɗai da aka ambata ta dullu dukkansu ta dullu ala mulazamatil khabri lillismi wa adamil mufaraqati dukkan suna fa'idantar da cewa fa labarin nan ya lizimci sunan kuma bai gushe ba yana tare da shi e kamar kace misali walaisal waladu ga'iban abin nan a wa ma zala aliyun fadilan to wannan falala bata gushe ba tana nan tare da aliyu wa man fakka alkhairu mamduhan yabo bai gushe ba yana nan tare da alkhairi wa ma fati a zaidun muhsinan kyautatawa bai gushe ba yana nan tare da zaidu to shine ma'anarsu eh shine ma'anarsu saboda haka da zala da infakka da fati'a da bariha da dama waɗannan gaba ɗaya ma'anarsu ɗaya to wannan shi ne to sai ce su'alun tambaya mahi a ƙasa mu hazihil afa'ali min jihatil amal ta fuskar aiki sun kasu kashi nawa su waɗannan ayyuka tan qasimu hazihil afa'alu min jihatil amali ila salasati aqsamin sun kasu kashi uku ta fuskar aiki alqismul awwal ma ya'malu hadha amala akwai wanda yana aiki irin wannan aiki wa huwa raf'ul lismi wa nasbul khabari ya yi raf'a ga suna ya yi nasba ga labari bi sharɗi taqaddumi ma amma da sharaɗin ma ta gabace su azzarfiya wadda tana fa'idantar da zarafi almasdariya kuma tana ita tana matsayin masdari alaihi a kansa wa huwa fi'ilun wahidun to wanda yake da wannan sifar fi'ili ƙwaya ɗaya ne wa huwa dama shi ba zai aiki ba sai mata gabace shi an gane? fa ma'ana ƙaulika ma'anar zancinka ma dama zaidun hayyan zaidu bai gushe ba yana raye eh ai muddata dawamihi hayyan ana nufin tsawon dawwamarsa yana raye fal mudda anan zarfu zamanin kaga mudda ana ai zarfu zamani ce wadda wamu masdarun shi kuma dawamu kaga ya zo masdari da shi yasa aka kira ta da masdari eh amma in ka ce ɗaya dama zaidun ka ƙi kawo mato ba za ta yi aiki ba wal qismu thani kaso na biyu ma ya amalu hadha al-amal bi shartin an ya taqaddama alaihi nafiyun akwai wanda shi kuma yana yin wannan aiki amma fa da sharaɗin harafin korewa ya gabace shi a istifhamun ko na tambaya aw nahyun ko hani wa huwa arba'atu af'alin to su ayyuka hudu ne wa hiya zala wa anfakka wa fati'a wa fariha wa bariha mislu ma zala wa la zala wa hal zala wa la tazal ilakh eh to su sharadin aikin su sai su sumfatta ko dai hani korewa ko hani ko istifhami eh wajibi ne ba za ka ce ɗaya zala ba ka ce ɗaya misali zala zaidun kaza ko hayyan ko fadilan wannan ba zai yi ba dole sai ka gabatar da ma ko hal ta istifhami ko ta hani la tazal kaza walƙisimu salisu kaso na uku wa huwa ma ya amalu hazal amala akwai wanda yake aiki irin wannan aikin bila sharɗin shi bai da wani sharaɗi wa huwa samaniyatu af'alin ayyuka takwas ne wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa zalla wa bata wa sara wa laisa su ba sai wani abu ya gabace su ba su haka nan yadda suke za su yi aiki a ga saɓani waɗanda suka gabata a baya eh to wannan yana da mahimmanci wajen koda ka ga musamman su waɗancan an kawo su to in kagga ba a kawo musu sharaɗin aikinsu ba to ba za su yi raf'a ga mubtada su yi nasaba ga labari ba an gane haka ita ma dama in ma azzarfiya almazdariya ba ta gabace ta ba to ba za ta yi aiki ba kamar faɗin annabi isa da ya ce wa ausani yawwa wazzakati ma yawwa ai muddata hayati hayyan mm. to shi ne ake nufi to kaga sai da maɗin ta zo mm? ma sai aka ce dumtu yawwa to da maɗin ba ta za ta zo ba to ba za ka ga hayyan ɗin nan ya zo da nasaba ba mm. dumtu tuɗin na ita ce matsayin mubtada ga shi dum ɗin an gane hayyan ɗin nan kuma shi ne labari to wannan shine abin da ake nufi to nan za mu kwana wani darasi sai mu tashi ilakam ilakam ilakam kisimin tan kasimu akhwatu kana min jihati tasrifi eh shi ma wannan ta fuskar jujjuya su da akwai wadda tana juya akwai wadda ba ta juya eh akwai wadda ita kuma a juyawan nata takaitacce ne ba gaba ɗaya take juyawa ba tasarrufinta to haka duk dai za a yi bayani su insha Allah nan gaba su ma ya kasa su kusan kaso uku to babe ne a nahawu mai mahimmanci kanar yan uwanta shi yasa ya tsaya ya nemi ka bayani daki-daki ya nema ta halilin abubuwa saboda ka fahimci abin nan za mu tsaya insha Allah subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh